abduhu wa rasuluhu bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karatu a cikin littafin alqur'ani kuma muna cikin suratul baqara a wannan masallaci na na masjidin nur darasinmu na baya mun tsaya aya ta 248 yau insha Allahu za mu tashi a aya ta ɗari biyu da arba'in da tara haka ne? Ram? Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
Na'am.
والله مع الصابرين
A darasinmu na jiya mun ɗauko kissar waɗansu bayin Allah cikin bani Isra'ila da suka samu annabin zamaninsu. Cewa a ba su komanda ko sarki ko jagora da zai jagorance su je su gabatar da yaki a nan muka baya ko to sai annabi ya ce musu an sa tsaluta ya zama to shi ne sarkin ku shi ne malika jagorance ku guje ku gabatar da yaki to sai suka ce ya za a sanya a cikin mu a zaɓo mutane irin tsalut wanda ba yawan arziki gare shi a cikin zuriyar gidan sarauta ba da haka ya zaya a ce shi ne shugabanmu wanda kuma ya zama sarki kowa yana karkashin su ko in ka yi tawaye ka saba wa Allah ya zaya a ce shi aka dauko to daga nan sai Allah ya ce musu alamar annabtarsa zai zo da tabuti shine wani akwati ko na tarihi wanda tun daga annabi Adamu alaihi salam kuke rike wannan tarihi na abubuwan da suke cikin akwatin amma fi ya fi shahara a zamanin annabi Musa a wajen malaman tarihi ingantacce. A cikin akwatin nan akwai ɓangare na allo na annabi na rubutun da aka yi na zamanin annabi Musa. Ana cewa akwai sandar annabi Musa. Akwai ɓangarori na alamun annabtar annabi Haruna alaihi salam. Don haka dawo muku da wannan abu na tarihi. to ya za a dawo da shi tunda wanda suka fi ƙarfinmu ne suka kwace sai Allah ta'ala ya ce musu mala'iku ne za a sa su ɗauko akwatin su kawo muku za su iya ko ba za su iya ba bayan sun ɗauko akwatin sun kawo musu yanzu sun amince da sarautar sarkinsu to sai kuma ya fita da su domin a je a yi jihadin da suka nema cewa a ba su jagoran jihadi da shi Allah ya ba su kuma suka amince su kauta. Wannan ma fasala Talut shi ne abin da malam ya karanta mana yanzu. Bayan Talut ya fita bil junudi da rinduna, wannan rindunar tasa wadan suka ce akwai gwarazan yaƙi akwai askarawa masu yawa waɗanda aka ba su tarbiyya ta yaƙi don suna da tarbiyyatul askari. wato an ba su horo ne da za su gudanar da tsaron ƙasa da tsayuwar yaƙi da yadda za su karkasa mutane har a je zuwa ga nasara. Ƙala ya ce musu, Inna Allah lalle Ubangiji mai albarka da ɗaukaka, Mabtalaikum ya jarrabe ku mana'ari ina mu gargaɗi da wata ƙorama da za mu samu a gaba. Wannan ƙoramar za ta zama jarrabawa gare ku. A nan kuma za a gwada mana cewa shugaba yana zama shugaba kuma zai fara zai fara bada umarni. Haka ne? Yanzu kuma kwamandan yaƙi zai fara cewa wane ku ne a gaba wane ku ne a baya. sai ce to idan mun fita a tafiyar na akwai wata korama faman shariba min mu falaysa minni duk tsananin wahalar tafiya da aka sha a wajen yaƙi kada wanne ya sha ruwa a wannan korama amma wanne ya sha to baya tare da ni shine falaysa minni kun ji umarni na farko da aka a cikin wannan tafiyar ba shan ruwa yana daga cikin hikimar yaƙi ko guduwa kake ana binka da gudu to in kana so ka tsira karka na numfashi bakin ka a buɗe ba za ka je ko ina ba wanda duk suka yi training za su gaya mu ba za ka iya zuwa ko ina bakin ka a buɗe ban kana gudu dole sai ka rufe bakin ka kana numfashi da hanci a nan ne huhunka ba zai tara iskar da za ta gajiyar da kai ka faɗi da wuri ba in ka sha rana ka sha wuya kada ka kwankwaɗi ruwa da yawa idan za ka ƙara aiki a gaba kin sa ko an yi azumi wanda ya sha ruwa da yawa sai ya kwanta a gurin ya zauna ina fata an gane tarawihi ma sai ya fara ba shi wahala sai ga ya fara zagayawa masallatan da ake surori kaɗan da kuma masallatan da ake hada hudu a sallama saboda ya sha ruwa yana jin wahala ina fata an gane to dai yanzu an fito wajen yaƙi da ka ba a san in an sha wuyan tafiya kuma a zo a sha ruwa da yawa a ɓangaren tsarin tafiyar yaƙi wannan shi an ji kashi na farko kashi na biyu suka ce a'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su cewa tun da an dawo musu da akwatinsu kuma yanzu sun ce sun yi imani to ba za a bar mutane da imani ba a jarraba su ba sai aka kafa musu doka a lokacin da suke jin kishirwa sun gamu da korama amma kasu sha ruwa a ga za su yi da'a ko ba za su yi ba ina fata an gane can a bayan mutanen annabi Musa don wannan bayan annabi Musa ne a zamanin annabi Musa sai suka ce ya Musa ka je fasab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna ka je kai da ubangiji ka kuje ku yaki mu muna nan zaune mutanen fa da suka haye korama ko suka haye teku da annabi Musa amma suka yi masa tawaye ina fata an gane to yanzu bayan annabi Musa sai Allah ta'ala ya sake jarraban su sai talib ya ce musu to za a je a tarar da korama amma fa man shariba minhu wanda ya sha daga ciki fa laysa minni ba tare da ni wa man lam yat'umhu amma wanda bai ci komai da gare su ba ma'ana bai ebi ruwan ya sha ba fa innahu minni yana tare da ni amma ba a hana su shan ruwan gaba ɗaya ba Allah ta'ala ya ce illa man ittarafa gurfatan sai dai wanda ya kurbi kurbi ɗaya aka dan ɗibi kaɗan aka sha idan an je mashaya ko ana farauta sai a dan ɗebi ruwa ɗan kaɗan sai a sha mai gora sai ya rike saboda gaba amma wanda ya sha ruwa ya ƙoshi a wajen don kai wasa ba zai iya kaiwa matakala na gaba ba haka ne ko ba ka bane Eh, ba a shan ruwa idan an sha rana shi yasa za ka ga ko azumi kai sai ka dan sha ruwan da sai buɗe hanyar hanjinka in an jima kuma sai a ci abin da za a ci sai sai dai wanda ya kamfata da ya sha yayin da suka je suka shiga a biyadihi da hannunsa ko eh illa man illa man iktarafa gurfatan biyadihi sai wanda ya kurba da hannunsa ya dan diba da hannunsa ya sha wallan ya zid bai kara ba fa innahu minni annabi yace to wannan yana tare da ni sharibu min bud suka je suka samu ruwa kawai masu tawaye cikin sai suka yi ta sha asan an ga ruwa ko kuwa za yi ga shi ruwan da ya ishe ku lafi ne guda yanzu da nan za a tare mu wani ba mu sha ruwa ba a kai mu bakin ruwa wani ba zai iya haƙuri ya isa ya iba ba duk da rafi ne fa kowa zai sha ya bari wani sai ya isa da gudu wani sai ya cire wani wani aka ɗafi ya ɗan adam take kuma haka ɗabi'ar dabbobi take da dabbobi za a koro su bakin rafi kowa ya san zai sha ya tafi amma sai sun iso da gudu ko wannan yana fasa wannan ruwa wannan ya taka ta to haka ɗabi'a take to waɗansu sharu gumunum sai suka sha illa qalilan minhum sai yan kaɗan waɗanda suka yi imani suka bi umarnin da annabiyansu ya ba su su ba su sha ruwan da yawa ba falamma jawazu yayin da suka ƙetare wannan kogin ko wallazina amanu shi da waɗanda suka yi imani ma'ahu tare da shi ma'ana waɗanda suka yadda suka sha ɗan kaɗan sai suka bi shi zuwa yaƙi waɗanda suka sha da yawa sai suka kasa zuwa yaƙi sai suka zauna ina fata an gane to waɗannan da suka kasa zuwa yaƙi sai suka fara jefa shakka a cikin zuciyar masu imani domin kuna tafiya za ku je yaƙi kwamandan yaƙi idan ya ji wani yana cewa kai mutanen nan suna da yawa za su ba mu wahala to ku yi kokari ku mai da shi baya idan yaƙi ne wanda ba na musulunci maka ma har bai shi ake yi saboda zai ɗori ta na baya yanzu za ku tafi yaƙi wani yau yana ja baya sai a samu wani mai garaje sai a harbe shi akwai mai ƙara tsayawa sai kawai a ci gaba da yaƙi yaƙi ba wani wasa a ciki aiki ne na jarumta da tsayuwa in ba za ka iya baka ba da guri jarumi ya zo ya tsaya ba leƙe a yi ba yaƙi ba leƙe in ka zo kana leƙe asiri sai a zo ta baya yaƙi ya auka maka wanda suka sha ruwa ɗan kaɗan ɗin nan sai suka fara wata magana Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani suka ce alladhi sharab alladhina sharabu jimala wanda suka sha din sai suka ce la da qatalan yau ai mu babu da wani kalbi bi jalut da jalut da zamu yaka dama yakin tsakanin jalut ne da dalut shi dalut sarki ne na bangaren muminai shi kuma jalut sarki ne na bangaren kafirai za su gwamza za a haɗu sai suka ce waccan dindina dai ta wancan ta fi karfin mu ba za mu iya ba amma wanda suka sha ruwa da yawa ne fa suka fara karaya wajinuduhu ko ba za mu iya da rindinarsa ba an ce a wannan lokacin barra ibn azib ya ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa rindinar Talut da Jalut kaman daidai da yakin Badar ne yakin Badar mutum 319 ne suka tinkaro don mutum 900 na abu ko guda dubu kuma suka ci galaba a kansu kamar haka ma mutanen Jalut sun fi mutum dubu mutanen Talut sai suka daba su 900 ba alali sun fita a wani ƙaunin ana cewa wajen mutum dubu saba'in wani ƙaunin yana cewa ba su kai haka ba amma wanda duk suka karaya ko suka idin umarni ko suka sha wannan ruwan sai suka zauna tsorita mutane suna ce musu ka ai ba mu da nasara ai rundunar nan tafi karfin mu ai yawan su yana da yawa ba za mu iya cin yaki a kansu ba qala alladhina sai waɗanda ko sai waɗanda suka dace ma'ana suka yi biyayya suka ce annahum eh yazunnuna ko aw qala alladhina yazunnuna sai waɗanda suke zaton annahum waɗanda mulaqullahu za su sadu da Allah ranar alkiyama ma'ana waɗanda suka mai da lamarin su zuwa ga Allah cewa jihadi lada suke samu a wajen Allah sai suka ce kam min fi'atin qalilatan galabat fi'atan qasira To ai ba wani abin damuwa ba ne don mu ‘yan kaɗan mun je mun tinkari da yawa. Mutum nawa ne ‘yan kaɗan masu zuciya suka je suka kori marasa zuciya adadi mai yawa. Ana samu ko ba a samu, to me abin tsoro. To sai mutane sai suka dawo suka rike wannan wurin da abin da mutane suka faɗa suka ce ita ce addu'ar zuwa yaƙi ko yaƙan mutane. Kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasira ko ko dan siyasa sai ya ce je kai ta yin wannan. a in wani na neman jama'a sai a ce jefi ta yin wannan gane fassara ba ta da alaka da abin da mutane suke yi amma ayar da dan zo mana a gaba ita ce ayar da mai neman rinjaye da nasara akan wani yake karantawa kuma Allah ya bashi sai suka ce kan min fi'atin dalila sau nawa yar tawaga ɗanɗanuwa galibar suke cin nasara akan fi'atin tasira abin nan wato rinjina mai yawa bi'izin Allah kuma da izinin Allah wallahu ma as-sabirina Allah yana tare da masu hakuri da aka ku yi hakuri ku je ku shi ma annabi Musa a wancan tarihin da aka bamu da suka ce je yaki su ba za su je su yaki ba sai ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa ati fa faruq bainana wa baina qawmil fasiqina ya Allah yau ba ni da iko akan kowa daga dan uwana Haruna sai ni duk sauran sun bijire kowa ya tsorika ba zai je wancan yakin ba ya Allah ka raba tsakaninmu da fasikai shine fa faruq bainana wa bainal qawmil fasiqin ina fata an ji to nan ma ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wallahu ma as-sabirina Allah yana tare da waɗanda suka yi hakuri na ɗaya suka bi balut na biyu suka yi hakuri suka sha ruwa ɗan kaɗan na uku suka yi hakuri ba su tsorita da dindinar jaluta ba suka zo za su yaƙi da shi ina fata an gane sai Allah ya ce ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين sai idan za a yaƙi na musulunci wannan addu'ar bayan Allah za ku yi ta yi lokacin da kuka tinkari rundunar abokan gaba na hamayya kowace iri ce Allah zai ba ku nasara a kanta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walan ma baradu yayin da aka yi fito na fito wa'annan suka zaburo wa'annan suka zaburo yanzu ba za a kara ba kaga ba su ji tsoro ba kenan mutum ɗari uku nan da wani abu sun yarda su tinkari wajen mutum dubu lijaluta zuwa ga jaluta wa junudihi da rindinarsa ƙalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu afrik alaina sabara game da wannan jihadi ya Allah ka koyan ya haƙuri a cikin zukatanmu mu jure wannan yaƙin kada mu tsorita kada mu firgita kada mu gudu kuma kada mu rasa nasara dukkan mai haƙuri yana tare da nasara ina fata an gane to sai suka roki Allah afrik alaina sabara ya Allah ka sanya mana haƙuri a cikin wannan yaƙin ma'ana su je su yaƙi su yaƙe su wasabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da digadigan mu a duk lamarin da kake yi ka dinga neman roƙon Allah sabati in ya alƙal sabati fil amr ko kasuwanci ka kama yana daga cikin addu'ar da kake Allah ya tsaye da kai a kasuwanci ɗaya mai kyau ka dinga roƙon Allah inni as'aluka sabati fil amr ya Allah ina roƙonka ka bani tsayawa akan wannan sana'a in ci gaba da yi da ita da ci riba dan malamai suna cewa duk mai kama sana'a ya bari ya kama sana'a ya bari sai yayi goma ya zauna yana lissafi bai ɗaya bai rike ko ɗaya ba eh shi da mutum zai ce maka ai shi ba irin sana'ar da bai yi ba yayi gyaran babur yayi sai da rake yayi yankan farce yayi ya kirga ma sana'a wajen nawa wajen guda goma ko bai kama ko ɗaya ba me yasa bai roki Allah sabati ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya sanya albarka a sassafan al'ummata Da ka fito da sa ka tashi da safe bayan asuba ka roki Allah taimakonsa ka zo ka tsaya a kasuwancin ga guda ɗaya ka gane sirrinsa shigansa da fitansa ya fi a ce ka iya sana'a goma sana'a goma maganin barci rana bane a gida haushi amma ba ta ka da naira goma sai dai ka gijiyar da mutum da haka mutum ya kama sana'a in kana yin wancan kana yin wancan kan gane wannan tana da fa'ida shikenan in zaka iya tafiya da su gaba ɗaya gwada amma kar ka kama ka saki ka kama ka saki ka kama ka saki ba zai kai ka ko ina ba sai suka ce wasu bid na Allah ka tabbatar da diga digan mu ma'ana mu tsaya mu yi wannan yaki tare da rundunar jalo duk da yawan mutanen sa ya Allah ya saka da mu gudu sai suka yi addu'a ta karshe mai karfin gaske wan sunna alal qaumil kafirina ya Allah ka taimake mu akan mutane kafirai duk lokacin da bawa ya nuna gazawarsa ya roki Allah taimako kuma Allah yana taimakonsa sa idan ka tashi ka ce ya Allah ba zan iya ba ya Allah za ka iya Allah ka iya mani yana daga cikin sirrin da Allah zai karba addu'ar ka ka nuna Allah ya isa da abin to wallahi Allah zai nuna maka isa shi suka ce wansur na ya Allah ka taimake mu akan mutane fasikai ko ay alal qawmi kafirina akan mutane kafirai sai Allah ya ce mu فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
yayin da suka yi wannan addu'a da imani mai kyau ne yaƙini suka tinkari mutane da yawa aka ci gaba da yaƙi Allah sai ba mu labari ya ce fa da muhum sai suka murkushe su da yaddan wa da yaddan Allah da taimakon wa da taimakon Allah in dai bukare ba Allah zai taimake ku bayan sun murkushe su amma sai ubangiji ta'ala ya ce bi iznillah dan kar a manta da mai bada nasara shine Allah shi yasa manzo Allah wani hadisi ya ce ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu khair al'amarin mumin yana da ban burgewa kwarai da gaske domin duk al'amarin sa alheri ne bangaren karatun mu shine idan abin alheri ya same shi sai ya gode wa Allah ba zai yi alfahari ba ba zai ce ai in ba ni bane ba zan iya ba a'a sai gode wa Allah amma idan abin damuwa ya same shi sai ya haƙuri kuma sai ya zama alheri gare shi ina fata an gane to sai aka ce bi idinillahi da idinin Allah wa qatala da jaluta sai dauda sai kashe jaluta inda kun ga an fara ambatan jarumai tun da yaki ya ci nasara ko tun da aka fara ba ambaci sunan kowa ba annabin ma ba a faɗe shi ba kuma malamai da yawa sun kawo su ce annabi wani ne wasu su ce wani ne duka ban karanta mana ba amma yanzu ga nassin alqur'ani sai ce annabi Dawud wanda aka ba shi annabta daga baya wa qatala Jalut shi ya kashe Jalut dan an je yaki an dawo akwai jarumin yaki ko yanzu sai a fara cewa ai suwa ne sun yi kokari sai a fara ambaton suna jarumai kuma sai a fara ambaton su da haka jarumta yana da ranar sa kar ka bari a yaki a kare sunanka bai fito ba ko da a cikin shahidai ne kai kokari sunanka ya fito amma sunanka bai fito a shahidai ba sunanka bai fito a wanda suka cinye yaki ba sunanka ya fito a wanda aka nema aka rasa suka gudu kenan ko Allah ya sauke za ka in yaki musulunci ya zo ba gudu ba ja da baya rai guda ɗaya ne ranar da tafiyar ta ta zo za a mutu ba za a fasa ba ina ba ta an gane annabi Dawud ko kuma Dawud sai ya kashe Jalut kuma shine annabi bayan ya kashe shi ba sai Allah ya masa kyauta don ka gane cewa duk mutumin da ya aikin alheri Allah baya tozarta alheri wa atainahu sai muka ba atainahu mulka sai Allah ya ce sai muka bashi mulki ala bani Isra'ila akan bani Isra'il annabi Dawud ya zama sarkin su ya zama jagora annabi Dawud Allah ya bashi ilimi mai yawa ya iya sarrafa tama da karafu duk yadda aka yi aiki biyoyi a yi mashi a yi wani takwabi a sarrafa karfe a narka shi a buga shi kamar makera duk daga annabi dawud aka samu ba Allah ne ba shi wa'annan abubuwa yana daga cikin mu'jizarsa annabi dawud yana iya yana iya matsa karfe ya mai da shi ruwa ya mulmula shi ya canza shi ya zama wani abu yana daga cikin abin da mu'jizar annabi dawud wal hikima Allah ta'ala yake muka ba shi hikima shine hukunce hukunce yadda ya gabatar da hukunce-hukunce masu yawa a cikin matsalolin bani Isra'ila kamar yadda ya zo a cikin waɗansu ayoyi na Alƙur'ani. Tsakanin annabi Musa da annabi Dawud an samu wajen shekarar dubu. Shi sa aka ce babi Musa bayan annabi Musa ne suka zo suka samu annabi suka ce a tada musu wani aka tada musu malakan talo a yayin da aka ce jalo a wurin yakin kuma Allah ya ciro annabi Allah ya aiko annabi Dawud wanda kuma shi shi ya haifi annabi Sulaiman annabi Sulaiman shi kuma Allah ya hore masa yana yana jin maganar tsuntsaye yana yana mulkin har mutane da aljanu har yana ba su umarni dan tarihi ya inganta annabi Sulaiman yana tsaye a jikin sandarsa ya dogara da ita ya sa aljanu aiki Allah ya karɓi ransa amma ba su sani ba saboda kwarjini na annabi Sulaiman suka ci gaba da aiki har sai da sandar nan ta samu matsala ta faɗi suka gane annabi Sulaiman ya kwanta sun gane ya rasu amma saboda kwarjininsa ba su iya ba mu shi ne alhuda-huda ya je ya ɗauko labari ya kawo masa na wata sarauniya da suke can wani guri suke wadda ba sa bauta wa Allah ina fata an gane akwai wani littafi da wani malami ya rubuta ma za ka jamta lidinillah kowa ya bincika ya kaga a kan kanka mai ka gabatarwa addinin Allah wani gudumawa ka taɓa ba wa addini abin da ba da misali da shi ce ga tsuntsun huda huda ya je ya tarar da waɗansu mushrikai suna bauta wa wani Allah amma sai da ya ba da gudumawa ya ɗauko ya zo ya gaya wa annabi Sulaiman ya yi aiki ko bai yi ba to kai wa kansulitar ni kai a cikin aikin da'awa na yaɗa addinin musulunci yake lokacin da aljanu suna yawo an fara jefa musu yula yana koro su daga sama suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawa daga fa'ifa sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba ya hadi ila rushdi fa amanna bi ba sai suka imani da shi ba to aljanu suna jin alqur'ani da suka yi imani da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tayi sai suka suka ce ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu da'iyallahi ku amsa kiran Allah aljanu sun je sun yi da'awa ko basu ba to kai ni gai haka ya dinga ba da kalubale a mutane sai kokari ka dakka ba wa wannan addinin gudumawa iya damar da Allah ya baka duk abin da zaka iya kai duk inda aka samu kanka ka ba da gudumawa addinin Allah ina fata an gane ko shi gaba da karatun mu sai Allah ya bawa annabi Dawud hikima Allah ta'ala ya bashi annabta Allah ya bashi ilimi haka ne ko wa allamahu Allah ya ilmantar da shi eh mimma ya sha'u cikin abin da yake so domin duk kowane irin ilimi da Allah ya bayar akwai ilimin da yake kuma yana daga cikin addu'ar ƙarin ilimi kace Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahhimu Sulaiman fahimni yana daga cikin addu'o'in da mutum yake yi Allah ya ƙara masa ilimi da fahimtar karatu ko karatu kake ka kuma ka roki Allah ya sa ka fahimta ka iya ba ka tara karatu ko ba ka fahimce shi ba ko kuma bai maka amfani ya gina ka akan karkashin aqida ta tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah ya bashi ilimi cikin abin da yake so ko Allah ya ce walaula dafa'u Allahu an-nas ba dan Allah yana tare yana kare musulmi ba'dhum bi ba'dhin a fashin junan su ba wani ya tare wani musiba wani ya tare wani fada wani ya zama garkuwan wani wani ya zama gatan wani wani ya tsaya wani ana wannan a rayuwa ko ba a yi ba dan wannan ba Allah ubangiji ne albarka dauka ki zafasul arda Allah la ta kasa shi wannan wa'adin kansa manzo Allah ya ce aka rasa masu umarni da kyakkyawan aiki aka rasa hani da masu mummunan aiki aka yi shiru kowa yana abin da ya ga dama ba mai wa'azi ba mai nasiha ba mai karantarwa ba mai faɗakarwa manzo Allah ya ce za ku zo gandun da ko kun daga hannu kun roki Allah ba zai karba muku ba Allah ya tsare haka mutane su kula wa'azi ibada ce jin wa'azi ibada ne idan ka hana kunnanka da zuciyarka jin wa'azi zuciyarka za ta bushe da wurwuri fiye da yadda tsirin bishiya yake bushewa idan ba a yi masa bayan ruwa. Ka goge duk kiɗan da yake cikin wayarka a cikin wannan watan ka ɗora karatu. Ka dinga sauraron malamai daban-daban. Kana jin salon usulubinsu na karantarwa da yadda suke isar da saƙon alƙur'ani da sunna wallahi za ka fahimci addini kuma za ka zama ɗan gata a wajen Allah. Walakin Allah zo fadalin alal alamin ko lalle Allah ma abocin falala ne ga muminai ma'ana ga dukkan talikai saboda falalan da Allah ya wa talikai wani shine gatan wani ba dan wani ba wani ba kowa bane haka ne sai Allah ya maimaita mana karatu yace walaula dafa'ullahu nas ba dan Allah yana tare waɗansu mutane ba'aduhum bi ba'din sashin su da sashin su ba lafadatul arda waɗansu yi barna a bayan ƙasa walakin Allah kwace dai walakin Allah sai dai shi Allah zufa balin ma'abocin falala ne alal alami na zuwa ga mutane na kwarai kullum ka kasance da mutanen kwarai tare da kai ya fa alheri shi yasa aka ce julusu ma as-salihin sababul min asrabi diratil iman zama da mutanen kirki yana kare imani in kai abota da yan shaye shaye ka sani in kana zama da yan caca kana abota da su ka sani in ka kulla alaka da barayi ka sani in ka kulla bara alaka da mutanen da suke yawan baka ka sani amma in ka zauna da mutanen da suke zikirin Allah suke karanta alkur'ani suke ji zuwa wa'azi za ka amfana da su ina fata an gane to duk inda mutum yake kuma ya amfani al'umma kar ka zauna baka da amfani annabi ya ce khairun nasi man yanfa'an nas mafi alherin mutum a cikin al'umma shine wanda yake amfanar da mutane da haka ku tarewa mutane alheri ku tarewa mutane sharri manzo Allah ya ce a rayuwar kai kokari ka zama to mabudin alheri ka zama ko mukullin sharri kada a biyo ta kofar ka sharri ya zo wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta toshe kofar sharri duk inda a kulla umma annabi wata fitina kada ya zama wata hanyar ka zo amma in za a bude kofar alheri zuwa ga umma manzo Allah ya zama ta hanyar ka zo a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda bai samu ya hijira ba ba an tafi hijira an bashi ya samu jinya ya samu damuwa yana da arziki da wadata mai yawa Allah ya taimake shi yana da yalwar kirji yana da buɗaɗɗiyar zuciya yana da buɗaɗɗen hannu yana da tausayi da taimako gashi a kwance ba lafiya ko bai samu ya hijira ba ya aika ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya haƙuri ya zauna sai ce to ya ebi dukiyarsa gaba ɗaya sadakar a madadin hijirar da bai samu yayi ba manzo Allah ya hana shi yace ya bada rabi annabi ya hana shi yace to ya kasa ɗaya bisa uku ya bayar ya bayar da sulusi annabi ya ce as-sulus kasir ɗaya bisa uku ma da yawa sai annabi ya ce to ubangiji ta'ala ya barka a wannan yanayi ka zauna ka zama gatan waɗansu ka zama mafaka mu mutanen da aka kora aka hana abinci ana jin nauyin ka ba afka ma waɗansu shi ya fi maka alheri akan kai wannan hijirar za ka zauna ka ci gaba da taimakawa mutane annabi ya tara masa kuma ka zauna da dukiyarka ka rike ta kar sarkar da ita gaba daya ka bar iyalanka da dukiya a hannu in ka tafi ka bar duniya ya fi ka bar su dan lokaci kaɗan ana ganin su a cikin jin daɗi da wahala in ka tafi ka bar su kuma su rike dantsan hannun su ya takaffatu nan suna nema a wajen mutane asan in kana da iyaye kana da yayu da ƙanne kana da dangi makusanta kana da abokai kana da duk wanda kake da shi idan da za ka kwanta ka mutu kowa zai iya gajiya da lura da 'ya'yanka amma matar ka ba za ta gaji ba ko za ta gaji to shine sharhin da malamai suka yi za ka ku gina rayuwarsu da tattalin arzikinsu da samar musu da dukiya da rayuwar da za su yi bayan ku ba su nan kowa na iya gajiya ba dan baya son 'ya'yanka ba don shi ma yana da nasa 'ya'yan ba dan baya son ya taimake su ba Allah bai wadata shi da arzikin da zai kula da su ba yana jin damuwan halin da ƴaƴan da ƴaƴan ƴan uwansa suke ciki amma bai da arzikin da zai musu amma matar ba za ta haƙura ba za ta yi sulfi za ta yi wanke-wanke za ta yi aikin kwadago za ta faɗi ta tashi ta nemo abin da za ta ci ita da 'ya'yanta haka ne ko ba ka bane za ku gudu da matan ku kada ku wuce ita a karya tattalin arzikin su a karɓi bashi a hana su a bar suna cefanen gida a wahalar da rayuwarsu su kasa tattala komi idan ka rasu a tsaga gida a sayar a tsaga gona a sayar a yi komi a yi komi in an jima da matarka da 'ya'yanka sun zama mabarata da za ka dawo duniya sai dai kai ka kuka musulunci na da hikima mai yawa da yake tsara komi da komi abin da yasa na kawo mana wannan yana karkashin waɗansu suna tare ma waɗansu musiba a rayuwa kada ka zama baka zama garkuwar wani mutum daga kuncin da Allah ya sa shi ba saboda rayuwarka ta zama tana amfanan waɗansu idan Allah ya baka dama kowace iri ne. ina fata an gane sallace تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
an gama da labarin Talut da Jalut, an gama mana faifai na annabi Dawud. Allah ya gaya mana yanzu ya aiko shi, can gaba kuma sai a samu waɗansu maganganu game da yadda annabi Dawud ya gudanar da annabta shi. Allah ce, Cilka ayatullahi waɗannan ayoyin Allah ne, misalai ne masu kyau da za su kama hankalin ka da natsuwa kuma ka zama ka samu wa'azi daga sakon Alƙur'ani. Da taluha alaika Allah ta'ala ya ce wa annabi muna karanta maka bil haqqi da gaskiya wa innaka laminal mursalina wallahi tabbas kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam menene ma'anar manzo dan aike dan aike kan ba sako yake zuwa da shi ba to Allah ya aiko annabi da alqur'ani Allah ya aiko annabi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce na bar muku abubuwa guda biyu ma in samaktabtum bihima matakar ku rike su lan tadillu wa lan tahliku abada har abada ba za ku halaka ba har abada kuma ba za ku shiga abinan ba ba za ku bata ba kuma ba za ku halaka ba su ne alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
to sai kuma Allah ta'ala ya mana magana akan matsayin manzanni kada mu manta da su Duk duniya su Allah ya zaɓa ya aiko da saƙo babu wata al'umma face Allah ya aiko mata da manzo wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma in ta zo za a ce to ga manzon ku ani ibnullah ku bauta wa Allah ko shi da dagut ku kaura cewa abinda ba Allah ba shine dagut tilka rusul wannan kissa ta manzanni da Allah yake kawo manzo kaza ga yadda yayi ga yadda aka yi ba ana gaya mana ba waɗannan manzanni faddalna ba'dhum ala ba'd Allah ya ce mun fifita waɗansu akan waɗansu su Nabi Ibrahim alayhi salam shine Khalilullah shine Abul Anbiya. Nabi Musa shine Kalamullah. Nabi Isa shine Ruhullah. Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine shugaban annabawa kuma cikamakon manzanni. Ina fata an gane. Allah ta'ala ya ce, Minhum man kallama Allahu a cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da su ka Musa alaihi salam kamar annabi Musa. Annabi Musa ya bar garin da Fir'auna yake a karo na farko kafin hijirar da ya tare da mutanensa. ya fita wajen gari dalilin bulaguransa sai ya gamu da wani daga kabilarsa da wani ba daga kabilarsa ba suna musayya sai dan kabilar annabi Musa ya nemi agajinsa annabi Musa ya shigo a garin Rabiya dai annabi Musa ya kai masa hannu alqur'ani ya bamu labari da ya faɗi sai har mutuwa sai ya mutu labari ya zo wa fir'auna aka ce to a nemo annabi Musa ya yi kisa to shine dalilin fitansa ya bar garin fitan da ya kama hanya sai ya taho madayana a nan ne Allah ya ba mu labari ya tadda wasu yara 'yan mata suna shayar da ruwa ko sun zo shayar da dabbobinsu ya karɓa saboda karinci ya shayar musu Qur'ani Allah ya ba mu labari suka je suka gaya wa babansu sai baban ya ce a kirawo shi shine yarinyar tamshi al-istihya kun tuna cikin qur'ani ko ita zo mara a cikin kara a cikin kunya a cikin mutuntaka saboda yar manya ce tace masa inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana al-qur'ani Allah ya rabu lawa tace baban mu yana kiranka dan ya baka ladan shayarwar da kai mana bayan ya je sun tattauna sai ya salama da shi ya juya zai tafi sai daga tana so ta aure shi alqur'ani ba mu labari sai ta ce ya abata sta'jir ko inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin baba kar ka bar wannan mutum ya tafi jinga da shi a zaunar da shi yayi hidima a nan gida ka biya shi mafi alherin wanda za a yi jinga da shi shine ka karfa kuma amintacce sun ga karfi a wajen shayarwa ta ga aminci a wajen dattaku da mutunci to bayan ya zauna ya yi kiwo na shekaru kamar yadda ayoyin suka gaya mana an ɗaura musu aure ya fita da ita a hanya suna tafiya to sai duhun daji ya same su wannan ne sai ya hango wani haske sai ya je wajen wannan hasken don ya samo musu ɗan wani haske da za su ɗumamu saboda suna cikin sanyi ina fatan kuna tafiye da ni a cikin ayoyin alkurani ko to da ya je sai ga shi ba haske bane ba wurin sai ya ɗan ji ya razana shine Allah ya masa magana ya ce ya Musa la taka kada ka ji tsoro inni la ya kafu ladayyal mursalina to shine maganar da Allah yayi da annabi Musa ya ji ga kunnansa Allah yayi magana da shi Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya tabbatar da cikin alqur'ani yayi magana da annabi Musa wannan falala ce ko ba falala ba ce cikin annabawa akwai waɗanda aka ba wannan Allah yana ba mu labari warafa ba'dhum darajat kuma akwai wanda aka ɗaukaka darajar su irin su manzon Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan duk abin da Allah ya bashi a duniya ya ce walal akhiratu khairul laka min al ula abinda Allah zai baka a lahira yafi abin da aka baka a duniya za ku za mu ambace shi a kiran sallah mu ambace shi a iqama mu ambace shi a salatin annabi a cikin sallah kullun ko ga matsaloli ga ga ga matsayi da Allah ya bawa annabi na maqaman mahmuda an gane wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yabasta rabbuka maqaman mahmuda duk irin darajojin Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi alqur'anin sa shine mu'jizar sa har yanzu gashi nan a hannun mu bai bace ba yanzu babu at-taura babu zabura babu injila an mutu ya kawo maka ba ta gaskiya bace amma alqur'ani Allah ya kiyaye shi duk yahudanci yahudawa idan suka canza shi daga nan masallaci ma ana karanta wani zai gane saboda ya haddace shi Allah ya sauka ya haddasa a kwanyar mutane Allah ya tsare ba za a jinkirta shi ba kuma saƙonsa ya tattare ilimin duniya gaba ɗaya na gaya mana a nan cewa inda za ka je jami'a inda akwai fakalti komin yawansu babu fakaltin da alƙur'ani bai yi magana akan ilimin abin da wannan sashi yake karantarwa ba baka gane akwai ilimi mai yawa ba ai ma mu'jiza tafi ilimi mai yawa shine Allah mai albarka da kuka yace ya ya ɗaukaka waɗansu ko wato waɗansu samu ɗaukaka waɗansu kamar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na darajar da Allah ya bashi ala gairihi akan sauransa bu umumi saboda umumi da'awa da da'awar da Allah ya bashi wa katamun nubuwati da kuma matsayinsa shine cikon annabawa wa tabdilu ummatihi kuma an ɗaukaka al'ummarsa ala sa'ir al'umam akan sauran al'umma saboda manzo Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al'umman manzo Allah sun ma amsa kira fiye da dukkan sauran annabawan baya akwai manzon da mutum ɗaya ne ya bi shi akwai wanda ƙwaya biyu ne suka bi shi kuma kiran ya fi shekara ɗari uku ba ba wanda ya bi saboda ka duba taurin kan da ya fi na yanzu yawa amma al'ummar manzo Allah dandazo ce al'umma ce mai yawa ta fi kowace al'umma kuma a cikinta ake samun masu wa'azi da gargadi suka ci gaba da aiki irin na annabawa don al'ulama wa rasul anbiya malamai su ne magada annabawa ba gadan kai ba gadan sakon alqur'ani da sunna da suke isawa a cikin al'umma annabi sai aka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas don me ta'amuruna bil ma'ruf a cikin ku ake samun masu umarni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar wal mu'jizat da mu'jizozi da yawa da Allah ta'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almutakassira masu yawan gaske alkasa'is adida waɗanda aka keɓe su iya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi al'ummar annabi su kaɗai ne za su sha ruwan alkausara dan alkiyama amma ranar manzon Allah zai ga ana kora waɗansu sai ce a al'umma ta ce kada ku kore su dan al'ummar manzon Allah ana gane su a lallahira gurra muhajjalina min asal wudu annabi wata da ta to dukkan yawan namu yaya manzo Allah zai gane mutanen sai annabi ya ba su misali ina ko wanda ya san dawakai ana a ji a samu bakin doki kiyara mai fari biyar fari a goshinsa fari a kafafunsa guda hudu ba shi ake cewa kiyara mai fari biyar ba to yanzu ba za a gane shi a sauran dawakai ba idan an ana wani furde ne wani mine ne irin sunan dawakan nan sai aka watsa su a ciki ba za a gane kiyara mai fari biyar ba to kamar haka za a gane al'umman manzon Allah da guraren alwalarsu duk wanda yake alwala yake yawan sujada a ran alkiyama wurin haske zai yanda kandir din nan yake haske haka za a ga al'umman manzon Allah suna haske gurgudan kyawun sallar ka wani za a gaishe bai bijan koyi ba kenan ko da wasu ba sa kula da sallah in za ka yi sallah ka tsaya da gaske ka mika ta zuwa ga Allah kar ka yi wasa da sallar ka akwai ranar da za ka zama maka haske ranar alkiyama duk wannan yana cikin abin da aka ɗaukaka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da shi a kayan sauran al'ummomi da suka zo a bayansa ko wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat Allah ta'ala ya ce mun ba wa Isa dan Maryam alaihi salam bayanai dalla dalla wa ayyadahu bi ruhin bi ruhil qudus kuma mun karfafa shi da mala'ika Jibril tare da shi a kowane lokaci shi sa ranar da suka zo kashe annabi isa shi annabi isa tun da aka haife shi Allah yana musu mu'jiza domin da aka zo da shi sai uwar ta tambaye su ta ina kika samu da ga da dan jariri a hannunki ke baki da miji ke baki ciki ba ke baki kaza ba kuma an hana ta magana ba za ta yi magana ba sai ta nuna musu shi ta suka ce ma kana abuki ra sauyin wa ma kanat ummuki bagiya hato ai kaifa nukallimu man kana fil mahdi bagiya sabiya yaya za mu yi magana da ɗan yaro kankani wanda yake tsimman goyo za su iya sai ma suke tuhumar ta babanki bai kasance mutumin banza ba mahaifiyarki ba ta kasance karuwa ba ina za ki samu munan ɗa ashe idan kana fasikanci ka san zai iya shafar ƴaƴanka ko idan mace tana yi zai shafi ƴaƴanta da karkacecciyar bishiya ba ta bayar da mai inuwa iyaye su kula da tarbiyyarsu don samu zuriya mai albarka to shi ruhul qudus shi annan shi mala'ika shine ya dauke shi aka canja musu shi don Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah haka Allah ya ce Allah ya musanya musu da wani aka dauke shi zuwa sama kuma annabi Isa zai dawo to wannan ruhul qudus din ai kaga shi ma falala ne gare shi yanayin haihuwansa ba mai iya cewa ga babansa wannan bai zama abin da Allah zai iya yi ba to shi ne yana daga cikin shi kuma Allah shi ma ya faɗi matsayinsa yana tafiya da ruhul qudus walau sha Allah da Allah ya ga dama maqtatala alladhina min ba'dihim ba'da da min ba'dihim kai ko min ba'di ma ja'akumul bayyinat da Allah ya so da ba a sama wata husuma ko sabani ko rashin jituwa da zai kawo a yaƙi juna ko a yi rashin jituwa ko a yi faɗa ba ko Allah ba zai iya ba zai iya za ka saɓani tsakanin al'umma wani abu ne wanda ba za ka iya cire shi ba hasali duk al'umma in ta haɗu kowane irin wuri in ka je kewayensa sai ka samu rikici irin nasa yanzu nan inda akwai sana'o'i kala goma kowane wurin sana'a sai ka samu ƙananan maganganu a wurin ko ba gane ba wannan ya gwada al'umma ba ta tafiya haka kawai kai dai in baka cikin cycle din baka san matsalar da ake ciki ba idan kana wurin da ake lodi a tasha na mutane za ga akwai irin nasu matsaloli in kuna can kuna sayan dabbobi ko kaji akwai irin nasu matsaloli in nan wani kowace irin sana'a kowane irin zama kowace irin anguwa kowace irin kabila kowace irin sana'a sai ka samu yan ƙananan abubuwa a cikin ta haka Allah ya yi dan adam ba a sa wa zuciya salama da za ta kwantar da hankalinta ido baya zira ma wani dan uwansa ido ba baya yiwuwa ina fata an gane to sai aka ce ba dan da Allah ya so da bai saka wani saɓani da za a iya yakan juna ba walakin da talafu sai dai Allah ya sanya saɓani a tsakanin mutane ne domin mi eh fa minhum man amana don a samu wanda suka yi imani ma'ana an kawo rigima game da annabta su su kama hanyar gaskiyar su rike waɗancan kuma su kama hanyar ƙaryar su rike shine aka ce fa minhum man amana a cikin mutane akwai wanda suka yi imani wa minhum man kafara akwai wanda suka kafarta to tunda akwai imani akwai kafirci ai wata rana ko za a yi karo ko idan ruwan zafi da ruwan sanyi suka haɗu ai dai zai rinjaye wani ko dai sanyin ya tafi ruwan ya dawo na zafi ko kuma na zafi ya fi ƙarfin na sanyin dole sai a yi zuciya ba ta haɗuwa guda ɗaya a wajen bin Allah ma da Allah yana so Allah ce walau shi ina la'ataina kulla nafsin gudaha walakin hatta al'aulu min la'amla anna jahannam min dinto nas ajma'in da Allah ya so zai tattara zakatun mutum mu zan mutanen kwarai duk zuciya ka zama mai kyau babu wani cintibe duk cintiben da kake tsammani wani bai iya ba Allah ba zai cusa ma kama gane wani bai yi daidai din ba ina fata an gane ka san idanu biyu ne da mutum na dama yana ganin alherin ka na hagu yana ganin sharrin ka kowa kuma haka aka masa ba wanda baya gani da ido biyu sai dai ido ɗaya gare shi domin ka karkata zuwa ga idan dama ka yi sa'a a ce ka fi ganin alherin mutane akan sharrin su in ma aka ba wani ya zo zauna a gurin ya dinga ganin wani ga yadda kansa yake wani ga irin rigarsa wani ga zaman da yayi wani da yi wani ya gaji ya kwanta wani ya yi gengedi duk wannan karatun da muke yi shi kuma kawai abin da yake dubawa kenan kowa da irin zuciyarsa ina fata an gane Allah ya sauƙaƙe minkum man amana wa minkum man kafara ko Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya so maktatalu ba za su yaƙi ba an an akada ne an karfa a ganin walakin Allah ya alu ma yuri face dai Allah yana yin abin da ya so ina fata an gane sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون dama mun ce daga nan har ƙarshen ayar za a dinga magana akan dukiya da ciyarwa da sauran hukunce-hukuncen da suka shafi haƙƙin juna ko? Sai Allah ta'ala ce ya ayyu halladina amanu ya ku wanda kuka yi imani an fi umin ma razaqnakum ku dinga ciyarwa cikin abin da Allah ya arzuta ku da shi. To dama kowa abin da Allah ya bashi shine arzikinsa. An gane? Kamar tsawo ne zaka wani tsawo ne dan ganin damanka? Babu. Kowa kowa kamar hankali ma kamar tsawo ne kowa da iya nasa. haka girman jiki kowa da iya nasa to haka arziki kowa da iya nasa an gane to shi sadaka bai sai masu arziki ba ma razaqnakum iya abin nan da Allah ya baka ba shine iya arzikin ka ba to kai kokari kai sadaka da shi kar ka fasa sadaka duk yanayin da ka samu kanka a ciki to kar ya zama baka cewa daga cikin abin da Allah ya baka dole dai wani ya dinga amfana da rayuwarka an fi ƙumin mara daga nagu ku ciyar daga abin da Allah ya ba ku min qabla an ya atiya yawmun kafin rana ta zo wanda la bai'un babu bayarwa a baka babu cinikayya dama lahira Allah ya mata kirari yawma la yanfa'u malun wala illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da kuɗi ba su amfani kamar yadda yanzu ba za ka kirga irin takardar da yara suke yankawa akwai yara a gidanka ba suna yanka takardar su ce kuɗi ba ne to su baka ka je kasuwa za a baka ya ba za a baka ba ko za a baka to kamar haka kuɗi ranar alƙiyama ba sa samar da lada inna za ka cika aljihunka da tsakuwa ne nauyi ka je kasuwa ka miƙa wa mai shago zai ƙulla masu ga ba zai baka ba ko to ranar lahira idan baka je da aiki ba ba za a karɓi kuɗi ba لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة الله يشري ما تقبل منه دا كان دا دك دنيا نن دا أبن نيكي تشكنتا أمريكا مكا ما أقارا مكا أشير ناكني ويل الله را كباير أباك رحمر الله بامي كربا أي أبو سينا دا أمفاني أيكي كربا كو بدا كربا ما تقبل منه دا كبي أيكي الله را يموا باس دا أمفاني دنجي باس دا أمفاني la yanfa'u malin wala banun ya'yanka ba abin da za su yi maka yanzu an zo ana ta mali ka yayin zai su dauko sanduna in ba za su iya rama mali ba ko to a lahira sai mala'iku su saka a gaba su gudu wasu ya karku haɗu balle ka tuna musu wani abin da kai musu ko su tuna abin da suka yi maka eh yafiru almar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ko Allah ya ce li kulli imri'in minhum yawma idin lahira ta wuce wasa la bai'un fihi babu kasuwanci wala kullatin babu abota abota tana da muhimmanci almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama almar'u ma'a kalilihi kowa ana tashin sa a ran lahiya tare da abokinsa kar ka zama aboki ba na kwarai ba ran lahira da shi za a tashe ka in ka kwallafa ran son ran wani a ranka ran lahira tare da shi za a tashe ka ku kiyaye ku daina son yan kwallo ku kwallafa su a ranku za a tashe ku da su ranar alkiyama haka yan wasan hausa haka yan wasan turanci haka yan rawa haka yan kiɗa haka yan kokowar zamani kar ka kwallafa su a ranka har ya zo sa ka sundum an sabilillah kana kallon su baka je kai wani aikin da zai baka lada ba idan lahira aka tashe ka da su ina zaka a ko wani wanda sunan sa babu da ka so a faɗe maka ba ku kulla alakar ku da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sanya kaunar su ku karanta tarihi ku ji abin da Qur'ani ya faɗa ku haddace shi a rera ku ya raya muku zuciya ka ji duniya ba abin ne yanke maka daɗi irin alqur'ani wala ka samu yana daga cikin malaman tarbiyya suka ce tabi'a tilka insaniya wallahi da uwa za ta zauna tana sauraron alƙur'ani sai ya tasiri kwakwalwar ɗanta cin yana ciki. Kun san kwakwalwa in tana bacci ba ta san motsi. Kamar yadda Ibn al ya faɗa a cikin Arro. Da yanzu misali, misali da zan bayar da zamani, ka ajiye rediyo ko talabijin yana yi kana bacci. Kwakwalwarka ai ba ta hutawa. Zai ta wasa da tunaninka. Ko kana mafarkin abin da ake yi, ko kana jin wani kwakwalwa ba ta hutawa. Kwakwalwa tana son shiru a dinga hutawa. ina fata an gane ba a san mutsuniya ba a san haske ba a san surutu in mutum yana bacci ku bashi guri ya huta haka shari'a ta ce ina muke malam wala kullatin babu abokantaka ko wala shifa'a babu ceto abubuwan da za su yi ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto Allah sa manzo Allah cece mu hadisi manzo Allah ya ce ceton manzo Allah gaskiya ne duk wanda ya karyata baya ciki kar ku yadda wasu din suna ƙaryata hadisi su ce muku manzon Allah ba zai ceto ba sannan alqur'ani zai yi ceto manzon Allah ya ce alqur'ani zai zo ce wani ma'abocin yawan karanta ni ne ya Allah a bani ceton sa sai a ba sai a bada ceton ka alqur'ani sai kai ka aljanna azumi zai yi ceto in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai yawan azumi azumi zai cece shi kai shi aljanna mu kama abubuwan da za su kai mu lahira ko wala shafa'atin bi ghairi idnihi ba wani ceto ba da izinin Allah ba wa huwa yawmal qiyamati shine ranar alqiyama sai Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna wallahi kafire su ne wanda suka zalunci kansu a qahu a cikin magana yake cewa da cewa aka yi wal zalimuna humul kafirun da mun halaka da cewa aka yi azzalume wanda suka zalunci kansu sun tabbata a matsayin kafirai ai da kowa ya halaka ko wane ne ba da zaluntar kansa lokacin da je auka wani sako shi zalunci kansa ina fata an gane kai za ka je ka aikata sako sakon ya zama musiba na jinya ko na kare tattalin arziki ko na wani abu amma kafirai dai su ne azzalimai menene ma'anar zalunci su ne waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar yi wa Allah shirka ko kuma sabawa Allah ina fata an gane sai Allah ya ce ni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum na'am لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما جاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم
wannan aya ita ce ayatul kursi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ita ce mafi girman aya a cikin alqur'ani domin aya ce da take gina al'umma akan aqida ta musulunci na yarda da Allah da nisantar wani Allah ayatul kursiyu ta kunshi sunayen Allah masu girma waɗanda ake addu'a da su shine ismullahi al'azam da idan ka karanta ta ka roki Allah bai amsa ma buƙatar ka na abin da kake nema a wajen Allah ayatul kursiyu ana addu'a da ita idan kana neman Allah ya tsare ka daga sharrin mutum da aljani ayatul kursiyu yana magani idan kana wata jinya da ta dame ka to yana da kyau ka dinga yawaita karanta ayatul kursiyu Allah zai baka lafiya ana yin tawaida da ayatul kursiyo shine a karanta a cikin ruwa a sha idan mutum ya karanta ayatul kursiyo a cikin ruwa ya sha to Allah zai ba shi waraka daga jinyar da ta same shi ana karanta ayatul kursiyo idan za a kwanta bacci Allah zai yi umarni mala'iku su tsare ka daga abin da zai maka waswasi na sharrin shaidan da aljami a cikin zuciyarka da gangan jikinka ana son karanta aikin kursiyu a bayan kowace sallah farilla idan aka idan da sallah aka ce assalamu alaikum bayan idan da sallah ba to sai kai addu'o'in da ake yi waɗanda ake karantawa idan an idan da sallah ina jin ga sun suna akwai anan ga nan to a ciki akwai aikin kursiyu ba a so ka tashi daga gun da kai kowace sallah sai kai aikin kursiyu ana yin magani da ayatul kursiyu magani na shafawa a jiki ko magani a ruwa amma ba a rubutawa a wanke a sha ba a rubuta ta a takarda a makala a ce za a yi maka gadi na musamman da suna an makala ayatul kursiyu ba a yin tsafi da ita ba a karanta ta da babbaya ita ayatul kursiyu tana kunshe da sunayen Allah da nuna ƙarfin ikon Allah da tabbatar da mutum akan abin da zai riƙe masa imaninsa har zuwa ranar tashin alkiyama ayatul kursiyu ta riƙe sunayen Allah da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fara da cewa Allahu alamul lizzat wannan shine sunan Allah baka taba jin wani da wannan sunan ba ko akwai ko shakiyai na da fir'auna ne kawai ya ce ana rabbukumul a'la ko idan kuna da ubangiji ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka amma bai ce shine Allah ba don Allah shine alkhalik Allah ya ce law kana fihima alihatan illa Allah la fasadaka wallahi da saman nan akwai Allah fiye da ɗaya da sun barka saman sun yi fada sun wargaza ta wallahi Allah guda ɗaya ne a sama ko ba yadda ba to Allah da yake sama shi kadai shi yake sarrafa al'amuran duniya gaba daya aikin kursi za ta dawo da kai hankalinka ka koma zuwa ga kan imani na gaskiya la ilaha illa huwa la ilaha babu abun bauta ma'anar la ilaha kaman ka daga kai ba za ka saurari kowa ba za ka ga kowa ba ba ka ji ba ka gani illa ni illa Allah sai ka sun koyar da kanka ce sai dai Allah to daga nan ba kowa a gaban ka sai Allah ba gumaka babu aljanu babu tsafe-tsafe babu shehunai babu bin bokaye babu bin kowane hanya in ne game da imani ne da Allah da neman taimakon Allah da roƙon Allah da addu'a ga Allah la ilaha illallah babu abin bautawa sai Allah shi Allah shine ya halitta la ilaha illallah ko alhayyu Allah kuma shine adda'ibul baqa rayayye ne da rayuwar da ba ta da farko rayayye ne a ƙarshen da ba shi da ƙarshe babu mai wannan siffar sai Allah duk wanda ya ce maka shi Allah ne in a cikin mutane ne tambaye shi yaushe aka aike shi in ya faɗa zai ce to kai ba Allah bane in aka ce wani Allah ne yanzu wannan suna ce ai gausu shine Allah su ko to me yasa ya rusa a 1975 daga mutuwar sai mu ce to shikenan ba Allah bane an binne shi ba wani shi dai wannan din ba Allah bane da Allah ne da alhayyu ne rayayye ne baya mutuwa ina fata an gane to in ka ba Allah wannan siffar akwai wanda in ka dogara da shi in mutum ne ba zai mutu ya barka ba amma Allah baya mutuwa idan ka dogara da iyayenka in ka dogara da ubangidanka in ka dogara da komiye ma zai tafi ko ba zai tafi ba amma alhayyu yana nan tun kafin tana nan din ma ta kasance Allah yana nan ƙarfi imani kenan bayan an ce alhayyu sai aka ce ni alqayyum kuma Allah shi yake tsaye da samuwa da halitta babu wanda ya samar da wannan halittar sai Allah kuma shi yake tsaye a kanta dukkan mu ne yanzu Allah ya san abin da yake zakatun mu Allah ya san yaushe aka haife mu dukkan mu nan ba wanda ya san da aka haifi dan uwansa ba dan gidan ku bane daga wani bangon duniya Allah ya koro shi ya kawo shi nan Allah ya san yadda muke zaune a nan za mu jero a irin wannan zaman la'alla gobe mun zo ba irin wannan zaman zamu yi ba Allah ya sani bishiyar da take gidanka yawan ganyenta Allah ya sani in ɗaya dai in ko ya faɗi kan yi iso ƙasa Allah ya sani wai ke da irin wannan ilimin banda Allah al-ayyu Allah shine yake da tsayayyar rayuwa wanda almubalaga ce na fil qiyami fi tadabbir kalqihi cewa wato halittar Allah fi tintintini akan Allah shi yake tsaye akan al'amari su shi kadai babu wanda ya isa wannan banda Allah la ta'khudhu sinatu ubangiji tabaraka wa ta'ala baya gengeli domin gazawa ne kai dan a nuna ma baka isa ba sai kai gengeli in an zaga an zago sai ai gengeli ko yanzu suna yin rabar wata rana sai ya ɓaci sai ya je abin da ba a so mutum ne yana yin gingiri ba mutum ba shi ba Allah bane idan wani ya ce muku shi ma Allah ne shi ma a bauta masa shi ma ya kawo bauta yana ina sai aka ce a ya shiga ya dan kwanta gida yana dan bacci da to ba Allah bane da Allah ne ba zai bacci ba la ta'kul sultun wala naumun kuma Allah ta'ala baya bacci to tunda Allah baya bacci tunda Allah baya gingini idan abu ya kubuce ma kar kai bakin ciki Allah yana gani da yana so da ya hana kana neman mukami sai baka samu ba kar ka ce suwa ne wanda baya bacci baya gingini yana gani ka rasa idan ka nemi aure baka samu ba Allah ne idan kana kan mukami sai aka sauke ka kaji a rediyo an sauke ka ai suwa ne suka kukkulla mu a'a da Allah baya so da ba sauke ka ba da Allah baya son ka rasa da baka rasa ba da duk mutanen duniya za su haɗu a kan su cutar da kai da wani abu mutanensu da aljanunsu na farkonsu zuwa na ƙarshensu wallahi ba za su iya cutar da kai ba sai akan abin da Allah ya hukunta a kanka wannan bai shi kai imani da Allah shi ɗaya ba to haka amfanarwa wallahi karka doga daga kowa saiwa kuma ya isa to Allah la ta'khudhu sinatun wala nawm Allah baya gengeni Allah baya bacci lahu ma fi samawati ma fil ard duk abin da yake cikin sammai kuma yana wajen Allah saman nan akwai gajimare amma bata kai sama ba duk gajimaren nan ba su kai sama ba jirgi ma yana wuce su duk mai shiga jirgi ya sani sai ana ruwa sai a huda a wuce sai a tafi can sama kawai jirgi ya ci gaba da gudun sa gajimare yana ƙasa yana ruwa wai sai wannan banda Allah shi kansa jirgin da yake sama wa yake rike shi tsuntsaye da suke sama sai da Allah ce ma yamsikuhunna illa rahman wai waye lokacin da sun baje fukafukan suna tafiya ba su motsi kafar ta miƙe fukafukin ya miƙe waye ke rike da su duk ba za ka yi imani da shi ba wanda bai san ubangiji ya huta to duk abin da yake cikin sama ba wannan ba sama ta ɗaya ta fi duniyar nan tamu kaban ka ɗauki dutse ka jefa a cikin kwako yaya kake ga dutsen zai iya cika kwako ai dutse dutse ɗaya ma ba a ce masa daɗe bishiya ɗaya ma ba a ce mata jeji haka ne to kamar haka bambancin girman sama ɗaya da ɗaya da sama ta biyu take to haka sama ta biyu ta ninka sama ta ɗaya haka sama ta uku ta fita wannan har ta ƙare to kursiyun Allah mai albarka da ɗaukaka da ake karanta wannan aya a kanta ta fi sama da ƙasa girma kuma ga al'arshin Allah girman al'arshin Allah kuma wanda kursiyinsa take kayi shi kuma a ƙarshen sama ta bakwai ba komi sai ruwa da an cewa arshihu alal ma ubangiji ya ce al'arshin nasa yana kan ruwa sai ka ƙare samaniya ka tada ruwa a sama daga nan sai ni sai ikon Allah babu wanda zai iya zuwa wajen za ka ka gane babu ya Allah a duniyar nan kada wani ya zame kafarka wallahi in ka rike Allah shi kai ba wani Allah bayan Allah bata ne in ya zo babu irin batan da ba za a halakar da wanda Allah ya jarrabe shi da halaka ba to duk abin da yake cikin samaniya na Allah ne a cikin samai ina akwai mala'iku gurin da zaka sa goshi da zai sujada babu duk kafafun mala'iku ne sun tsatsaya suna yi wa Allah tasbihi suna ibada a wani nasi an ce ba gurin da zaka sa tafin hannunka ina fata an gane duk mala'ikun Allah ne a samaniyar Allah sabbaha lillahi ma fi samawati kuma halittun da suke cikin sama suna yi wa Allah tasbihi wa yake da wannan ikon da bau a bauta masa a inda baka gani inda baka sani ba inda ba za ka iya kwatantawa ba in banda Allah amma tun da Qur'ani ya faɗa mun fana lokaci yayi la ilaha illallah har da minti sha uku abinda muka faɗa da Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure ko tuba har ci Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum